الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna 29 ga watan shawwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma sha tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da da ashirin uku. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na shekul imam abu abdullahi muhammadu bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am shi jini na al'ada wato yana da sifofi kamar yadda ya zo a shari'a shi jinin al'ada ya karkata zuwa baki-baki an gane ko koma ka ce baki ne sannan yana da kauri sifa ta uku kuma yana da wari don haka duk mace wadda take ta saba yin al'ada to takan iya bambanta jini na al'ada game da wanda ba na al'ada ba kenan don haka in ta same shi akan waɗannan sifofi ko da ba a kwanukan da ta saba yin al'ada ne to ta tabbatar da cewa jinin al'ada ne kenan al'adarsa ta riga ta canza amma in ba akan wannan sifa ta same shi to wannan ba jinin al'ada ba ne baya hana sallah baya hana azumi da sauransu in kwa ya kasance ba ta iya bambanta jinin al'ada game da wanda ba na al'ada ba ya zamantu jini yana zo mata akai-akai to wannan kuma kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da wata mata daga cikin sahabbai da ta samu kanta a cikin irin wannan yanayi cewa in kwanukan al'adarta suka gabatu to sai ta daina sallah da sauransu har a kai lokacin da kwanukan al'ada suka cika idan sun juya baya sai ta yi wanka kuma ta ci gaba da ibadarta ina wannan ga wadda ba ta iya bambanta jinin al'ada da wanda ba na al'ada ba kuma jini baya tsaya mata a kowane lokaci yana zawa kina in ta san kwanukan da ta saba yin al'ada misali kwana uku ne a kowane wata misali yin wata ya kwana ashirin takan yi ashirin da ɗaya da biyu da uku to in waɗannan kwanukan suka zo sai ta dakatar da ibada sai sun juya baya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu a hadisul anbiya mun gama babi na 33 baban da ke bayani game da fadar ubangiji mai girma da ɗaukaka inna na kana min qaumi musa fa baga alaihim wanda bayani ya gabata wannan yana daga cikin jimillar kissa ta annabi musa alaihi salam kamar yadda bayani ya gabata darasi na yau insha Allah za mu tashi baban da ke bayansa babi na 34 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا أي إلى أهل مدين لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل الإيرة يعني أهل القرية وأهل الإير وقوله وراءكم ظهرية أي لم يلتفتوا إليه يقال إذا لم تقض حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا قال الظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به وقوله مكانتهم ومكانهم واحد وقوله يبنوا أي يعيشوا ويأس أي يحزن وقوله آسى أي أحزن وقال الحسن إنك لأنت الحليم الرشيد يستهزئون به وقال مجاهد وابن جبر ليك أي لأيك وقوله يوم الظلة أي إظلال الغمام العذاب عليهم malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar ubangiji mai girma da ɗaukaka a cikin suratul a'raf da suratul hud da suratul ankabut wa ila madiyana akahum shu'aiba ubangiji ta'ala ke faɗa cewa mu ne muka aika shu'aib alaihi salam wato izuwa mutanen madiyana shi shu'aib matsayin dan uwa ne nasu na kabila amma ba na addini ba ma'ana a wajen danganta dan uwa ne nasu amma a wajen addini sun yi hannun riga domin shi addininsa tauhidi kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta su ka tsantsar addininsu shine shirka hada bautar Allah subhanahu wa ta'ala da wani wannan kissa ta annabi shu'aib alaihi salam ubangiji ta'ala ya kissanta mana wannan kissa a cikin wurare guda hudu a cikin alkur'ani farko cikin suratul a'raf wuri na biyu cikin suratu hud na uku cikin suratu shu'ara na hudu shine cikin suratul ankabut a cikin suratul a'raf ubangiji ta'ala na fada wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka aika annabi shu'aib zuwa mutanen madiyana a matsayin dan uwansu ne na danganta amma ba na addini ba ala ya qaumi ibudullah lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo shi a matsayin manzo zuwa mutanensa mutanen madiyana farkon abin da ya buɗa da'awarsa da shi kamar yadda wannan ita ce al'ada da ɗabi'a ta dukkan wani manzo daga cikin manzannin Allah farkon abin da suke buɗe kiransu da shi shine ta Allah subhanahu wata'ala da bauta kira zuwa ga tauhidi domin tauhidi shine yafi komai muhimmanci a rayuwar bawa shine foundation wanda duk wani ibada take ginuwa a kansa in ya zauna komai zai zauna amma matukar tauhidi bai zauna ba duk abin da aka gina na ibada ko ya kai shekara dubu to sunan shi rosheshe kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa walaƙad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu tagut haka ya faɗa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun to shine anan annabi shu'aib alaihi salam farkon abin da ya faɗa ga jama'arsa ya ce ya ƙaumi ibudullaha ya ku jama'ata ku kaɗaita ubangijinku da bauta malakun min ilahin gairo ba ku da wani abun bauta a sama ko a ƙasa in ban da shi sai ya ce kadi ja'atukum bayyanatu min rabbikum tabbas hujja mai gamsarwa daga gun Ubangijinku ta zo muku a matsayin cewa lalle ni manzo ne nashi ya turo ni takanas zuwa gare ku fa'auful kaila wal mizana yace kuma ina umarninku ku cika zakka idan za ku ma jama'a au ku cika zakka wal mizana kuma ku cika sikeli idan awo ne na sikeli wala tabakasu nasa ashiya'ahum kar ku sake ku tauye ma jama'a kayan su ma'ana ku tauye musu haƙƙin su ku cika zakka ko kuma suke ne wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kuma kar ku yada barna a ban ƙasa bayan ingantawar da Allah ya yi mata domin Allah ya inganta ƙasa ta hanyar turo da manzanni da kuma tabbatar da adalci duk wani abu wanda ya saba ma abinda manzannin Allah suka zo da shi to sunan shi barna duk wani abun da ya saba ma adalci da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar ta hanyar hukunce-hukuncen da ya shar'anta to sunan shi zalunci sunan shi barna shine yace wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yaɗa barna a ban ƙasa bayan ingantawar da Allah ya yi mata zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wannan abin da nake umarnin ku da shi shine ya fiye muku alkhairi a rayuwar ku ta duniya haka a makomar ku lahira in kuntum mu'minina in har kun zamanto masu yin imani da ubangijin da ya halicce ku bugo da ƙari sai ya ce wala ta ƙaudu bi kulli siratin tu'iduna wata sudduna an sabilillahi man amana bihi wata buguna ha'i waja wala ta ƙaudu bi kulli siratin kar ku zauna akan kowace hanya kowane gwadabi tu'iduna kuna yi ma jama'a barazana ta kisa in har ba su dawo ba daga imanin da suka yi da annabi shu'aibu da imanin da suka yi da ubangijin da ya turo shi haka suka kasance suna tsare duk wata hanya idan muminai suka zo sai su ringa musu kashidi da barazana in har ba su dawo gabarin imaninsu to za su azabtar da su za su hallakar da su shine yace wala taqudu bi kulli siradin kar ku zauna akan kowace hanya tu'iduna kuna yi ma jama'a kashidi da barazana wata sudduna an sabilillahi kuna kangi jama'a gabarin tafarkin Allah man amana bihi wanda yayi imani da wannan hanya ta ubangiji subhanahu wata'ala wata buguna ha'i waja kuna nema kuna nema ma hanyar Allah subhanahu wata'ala karkata kuna nuna ma mutane wannan hanya hanya ce ta bata ubangiji ta'ala yace wazkuru iz an iz kuntum qalilan fakatharakum ku tuna yayin da kuwa kasance yan kadan fakatharakum ubangiji ta'ala ya yawaita ku wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da ubangijinku ya jaddada muku wanda ya zama wajibi ku gode masa godiya a karan farko shine ku kadaita shi da bauta ku tsara dokokinsa da su mutanen annabi shu'aib ɗan kaɗan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya bunƙasa su ya yawaita su shine anan yake tunatar da su wannan ni'ima daga cikin ni'imomin da ubangijinsu ya jaddada musu wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum sai ya ce wanzuru kaifa kana aqibatu aqibatu kaifa kana aqibatul mufsidi ku kalli yadda karshen mabarnata ya kasance yaya Allah ya yi da su karshen su shine tabewa da halaka sai yake cewa wa in kana qa'ifatun minkum amanu billazi ursiltu bihi wa qa'ifatun lam yu'min in har wata jama'a daga cikin ku sun kasance sun yi imani da abin da aka turo ni da shi na tauhidi kadaita ubangiji subhanahu wata'ala da bauta wa da'ifatul lam yu'minu wata jama'a daga cikin ku ba su yi imani da ni ma'ana aka samu jama'a suka kasu kashi biyu wasu sun gasgata ni wasu sun karyata ni sai ya ce to fasbiru ku dau hakuri ku dan jira hatta ya hukuma Allahu bainana har akai lokacin da Allah zai yi hukunci tsakaninmu ya bambanta tsakanin dan dima da dan kabewa su wane ne ke kan gaskiya wanda za su samu tsira kuma suwane ne suke kan karya wanda karshen su tafewa da halaka sai ya ce wa huwa khairul hakimina ubangiji na shine fiyayyen masu hukunci in har ma akwai wani mai hukunci balantana babu wani mai hukunci in ban da shi domin ya faɗa wa maktalaftu fihi min shay'in wa hukmuhu ila Allah kuma ya faɗa alalahul hukum shine yace wa huwa khairul hakimina shine fiyayyen masu hukunci qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya shu'aib walladhina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awalau kunna karihin wadanda suka yi girman kai daga cikin mutanen annabi shu'aibu su ne almala'u manyan gari kenan masu kuɗi da sarakuna sai suka faɗa suka ce ya kai shu'aibu da kai da waɗanda suka yi imani da kai lanukuri jannaka min ƙaryatina lalle ne ku tabbata za mu fitar da ku wato daga cikin alƙaryarmu daga cikin birninmu za mu fitar da ku ko kun so ko kun ki aula ta'udun na fi millatina ko kuma ku dawo wato kan addininmu mu zamanto ɗaya amma matukar wannan sabon addini kuka ce za ku yi wanda ya saba ma addininmu na uwayenmu da kakanninmu an gane ko suka ce to lalle ne ko ku dawo kan addininmu ko kuma mu fitar da ku wato daga alkaryanmu annabi shu'aib alaihi salam ya ce awalau kunna karihi yanzu ala tilas tirsa samu za ku yi ku dawo da mu kan addininku ko da muna ki muna kyama ya ce kai kadifta raina alallahi kaziban in udina fi millati kun ba da izinin janallahu minha wa ma ya kunu lana an na'uda fiha illa an ya sha Allahu rabbuna wasi a rabbuna kulle shay'in ilma alallahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin yace kadifta raina alallahi kadhiban yace tabbas yace mun yanki wata ƙarya mun danganta ga ubangijinmu in udina fi millatikum in har mun dawo kan wannan addini naku na shirka ba da izinin janallahu minha bayan Allah ya tsiratar da mu ya ganar da mu gaskiya gaskiya shine kadai ta shi da bauta sai ce wa ma ya kunu lana an na'uda fiha ai ba yadda za a yi ya sauƙaƙa ni da jama'a ta waɗanda suka yi imani da ni da za mu dawo kan wannan addini naku na haɗa bautar Allah da wani illa an ya sha Allahu rabbuna sai dai idan ubangijinmu shine ya so da haka ya hukunta a cikin abin da ya rigaye na iliminsa cewa za mu dawo kan shirka to wannan kuma hukuncin Allah mai zartuwa ne in shine ya riga ya hukunta to za mu iya dawowa amma a yadda Allah ya nuna mana gaskiya maganar mu juya hannun agogo bayan mu dawo kan wannan addini naku ba zai yiwu ba shine yace wa ma yakunu lana an na'uda fiha bai dace ba gare mu bai sauƙaƙa ba da za mu dawo kan wannan addini naku illa an yasha Allahu rabbuna sai idan ubangijinmu shine ya so da haka sai ya ce wasu a rabbuna kulla shayin ilma ubangijinmu ko ya yalwaci komai ga sani ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yadda zai kasance sai ya ce alallahi tawakkalna mu ga ubangijinmu muka dogara ba ga wani ba shi zai ba mu garkuwa da tsaro da kariya game da sharrin dukkan wani masharranci duk abin da muka sa gaba ya isar mana alallahi tawakkalla sai ya ce rabba naftaha bainana wa baina qaumina bil haqq ya ubangijinmu roƙonka muke kai hukunci tsakaninmu da jama'armu bil haqqi da hukunci na gaskiya wa anta khairul fatihin domin kai ne fiyayyen masu hukunci wa qala allazina kafaru min ƙaumihi da inittaba'atum shu'aiban innakum idhal lakasirun waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin mutanen annabi shu'aibu sai suka faɗa wato ga jama'ar su suka ce da inittaba'atum shu'aiban kusan da cewa lalle in har kuka sake kuka bi shu'aib akan abin da yake kiran ku na daina bautar allolinku da bauta ma Allahn da ya turo shi to inna kum izalla khasirun ku tabbata lalle in har kun bi shi lalle kun zaman tuta babbi waɗanda suke marasa rabo a nan a duniya haka a makoma lahira ubangiji ta'ala sai yake faɗa allazina kazzabu shu'aiban lalle waɗanda suka karyatar da annabi shu'aib game da abin da yake kiransu zuwa gare shi na tauhidi ka allam ya ganau fiha ka ce tamkar ba su zauna ba a cikin alƙaryar su ajiya allazina kazzabu shu'aiban kanuhum lakasiri lalle waɗanda suka ƙaryatar da annabi shu'aibu ubangiji ta'ala ya ce su ne tababbi fa akhadhathum ar-rajfatu fa asbahu fi darihim jasimi ubangiji ta'ala ya ce girgizar ƙasa sai ta damƙe su fa asbahu fi darihim jasimin sai suka zamanto suna gurhwane akan gwiwoyinsu a cikin gidajensu ubangiji ta'ala ya hallakar da su fatawalla anhum a lokacin nan annabi shu'aib sai ya juya baya gabarinsu wa qala ya qaumi yace ya ku jama'ata laqad ablagtukum risalati rabbi tabbas na isar muku da wato sakonnin ubangiji na wana sahatu lakum na yi muku galgadi matuka fa kaifa asa ala qaumin kafiri ta yaya zan samu damuwa da ɓaci rai da ciza yatsa akan hallakar mutane waɗanda suke kafirai wannan bayan Allah ya hallakar da su ne yake ƙara ba da iya uzurin shi ga ubangijinsa cewa abinda Allah ya ɗora masa na galgadi ya isar musu to a wannan sura suratul a'raf kissa ce ta musamman Allah ya kissanta mana ta annabi shu'aib guri na biyu shine cikin suratu hud kalmomin da malam ya zo da tafsirinsu a karkashin wannan babi galibi ayoyin da suke bayani game da wannan kissa na cikin suratu hud su ne ubangiji ta'ala yake bayani a suratu hud shine ya ce wa ila madiyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka tura annabi shu'aib zuwa mutanen madiyana a matsayin ɗan uwansu ne na danganta ba na addini ba ƙala ya ƙaumi ibudullah malakum min ilahin gairo farkon abin da ya faɗa ga jama'ar sai ya ce ya ku jama'ata ku kaɗaita ubangijinku da bauta malakum min ilahin gairo ba ku da wani abun bauta a sama ko a ƙasa in ban da shi walatan usulmiki ya lawal mizan ya ce kar ku tauye ma jama'a wato zakka in za ku yi musu awo awo na zakka wal mizana kuma kar ku tauye suke inni arakum bi khairin yace ni ina ganin ku kuna cikin wani alkhairi Allah ya ni'imtar da ku ya muku ni'ima duk wani abin da kuke bukata Allah ya hada muku inni arakum bi khairin yace lalle ni ina gani kuna cikin wata yalwa wata ni'ima da Allah ya yi muku wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit lalle ina ji muku tsoron azaba ta yini mai kewayewa ga duk wanda ya kangare ma ubangijinsa to hallaka za ta zagaye shi ta ko'ina babu inda zai tsira kaga a nan yana tunatar da su ni'imar da Allah ya yi musu wanda ya kamata su gode masa abu na farko shine su kadaita shi da bauta in ku suka hutulce masa to su san da cewa abin da zai biyo baya ita ce azabar Allah shi yasa ya ce wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit sai ya ce wa ya ƙaumi ya ku jama'a ta auful mikiyala wal mizana bil qisti ku cika zakka in za ku ma jama'a au ku cika sikeli bil qisti da adalci wala tabkhasu nasa ashiyaahum kar ku tauye ma jama'a kayan su daidai da misqala zarra wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku tafi a ban kasa kuna masu yaɗa barna yana daga cikin yada barna shine tauye haƙƙin mai haƙƙi sai ce baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wama ana alaikum bi hafiz baqiyatullahi abinda Allah ya wanzar muku na halak bayan kun cika ma jama'a zakka ko kun cika musu sikeli khairul lakum shine yafi muku alkhairi in kuntum mu'minin in har kun kasance mu'minai mujahid ibn jabr ya ce baqiyatullahi ai da'atullahi da'ar da za ku ma ubangijinku game da duk abin da ya umarne ya umarce ku da shi da barin abin da ya hane ku shine ya fi muku alkhairi in kuntum mu'minina in har kun kasance mu'mine sai ya ce wa ma ana alaikum bi hafiz ni ban zamanto ba wato mai kiwo a kanku an gane ko ban zamanto ba mai kiwo a kanku cewa duk abin da kuke sai na sa ido ƙalu ya shu'aibu sai suka faɗa suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salatuka ta'amuruka an na turuka ma ya abudu aba'una au an na fa'ala fi amwalina ma na sha innaka la'antar halimun rashi suka ce ya shu'aibu ya kai shu'aibu a salatuka shin yanzu wannan sallar ka da kake yi a wata kira'a a salawatuka sallolinka da kake yi ta amuruka ita ce take sa ka an na turuka ma a salatuka ta amuruka an na turuka ma ya abu da ba'una ita ce take umarninka take sa ka cewa wai mu dena abinda mu daina bautar abinda muka samu uwayenmu suna bauta ma au an naf'ala fi amwalina ma nasha ita ce take sa ka cewa ka ce da mu mu bar abinda iya abinda muke so game da dukiyarmu sai suka ce innaka la'antal halimur rashid lalle kai shu'aibu mutum ne wanda yake mai matukar jimiri kuma mutum ne wanda yake shiryayye wannan attahakkum ne ma'ana izgili ne da ba'a suke masa me suke nihi innaka la'antal halimur rashid lalle kai wawa ne jahili ko kuma innaka la'antal halimur rashid kai a rayawarka yadda kake ganin kanka kai yanzu mutum ne mai jimiri wanda yake shiryayye ko kuma sun faɗa ne ala siha akan cewa haka ne shi shu'aib ɗabi'ar shi da al'adar shi mutum ne mai matukar jimiri kuma mutum ne shiryayye shi yasa ai a can cikin wato wannan suka ce kalu wannan kamar yadda suka faɗa ma annabi salih mai mutanensa suka ce masa ya salihu kad kun tafi na marjuwan ka zamanto abin kauna ne a cikinmu saboda kana da halaye da ɗabi'u na ƙwarai kenan suka anan kenan in ka ɗauka akan haka ne suke faɗa kenan abin da ya zo da shi na saba wato tsakaninsu na raba kansu suka ce bai dace ba akan ɗabi'ar shi da al'adar shi yadda suka san shi cewa mutum ne alhalim kuma an rashi ala ya kauni sai ce ya ku jama'ana ya ku jama'ata a ra'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi ku bani labari yanzu in har na kasance akan wata hujja mai gamsarwa daga gun ubangiji na kun tabbata cewa ni manzo ne nashi ya turo ni zuwa gare ku warazaqani minhu rizqan hasana ubangiji na ya azurta ni arziki wanda yake kyakkyawa ma'ana arziki mai yawa domin annabi shu'aibu mawadaci Allah ya albarkace shi da dukiya mai yawa shine yace warazaqani minhu rizqan hasana sai yace wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu ni fa ba na nihi na saba muku zuwa abinda nake hannunku game da aikata shi ma'ana ni ba zan zo in aikata abinda nake cewa ku dena in uridu illa al-islaha mustafa ba komai nake nufi ba illa inganta halayenku da ɗabi'unku iya gwargwadon iko in uridu illa al-islaha mustafatu ba komai nake nufi illa inganta halayenku da ɗabi'unku a nan duniya ku ji daɗi a lahira ku ji daɗi mastaɓatu iya iyawata wa ma taufiƙi illa billahi dace na bai zamanto ba face da ubangiji na ne wannan dace da kuka ga ina kan hanya ta kwarai allah ya hure ni akan dukkan wata hanya ta kwarai da duk wani aiki wanda yake na alkhairi ba wani ƙarfi na ba ne ba wani wayo na ba ne ba wata dibara ta ba taimako ne na Allah idan aka ce at-tawfiq shine hore ma bawa hanyoyi waɗanda suke na alkhairi wannan kuma abu ne wanda ke hannun Allah ubangiji ta'ala shi yake saita bawa ya hore shi ya saita shi akan duk wani aiki na alkhairi wanda amfaninsa zai dawo kanshi a nan duniya da makomarsa lahira shine yace wa ma tawfiki illa billahi gam da katarna ko kace dace na bai zamanto ba face da taimakon Allah ne inni tawakkaltu ilaihi yake cewa ma tawfiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi uni gare shi na dogara wa ilaihi uni kuma zuwa gare shi nake komawa idan wata musiba ta same ni ko kuma in nayi laifi zuwa gare shi nake komawa da tuba sai ya ce wa ya kauni ya ce ya ku jama'ata la ya jiri mannakum shikaki an yusibakum mislu ma asaba qauma hudin qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu ludin minkum bi ba'i yace wa ya kauni ya ku jama'ata la ya jiri mannakum shikaki sabawar da kuka mun karta kai ku fa an yusibakum mislu ma asaba qaumi hudin qaumi nuhin irin abin an yusiba kun mislu ma asaba qauma nuhin kar ku jefa sabawar da kuka manta kai ku irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu na dirmiya yadda Allah ya hallakar da su da mamakon ruwa kar ku je kuma ya same ku au qauma hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hudu tsawa ta mala'ika da Allah ya sa da Allah ya sa mala'ika ya yi tsawa gaba ɗaya wannan iska Allah ya hallakar da su da iska au qauma hudin ko irin azabar da ta damki mutanen annabi hudu shine Allah ya hallakar da su da iska shine yace au qauma salih ko kuma irin abin da ya samu mutanen annabi salih shine tsawa da Allah ya hallakar da su sai yace wa ma qaumu ludin minkum bi ba'id mutanen annabi ludu ba nesa suke da ku ba ga gidajensu ga naku ba a nesa ba suke kuna ganin yadda Allah ya yi da su ko kuma wa ma qaumu ludin minkum bi ba'id ai labarin hallakar mutanen annabi ludu ba nesa yake da ku ba abu ne wanda yake ba da jima ba kuna da labari yadda Allah ya yi da mutanen annabi ludu sai ya ce wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi ku roƙi Ubangijinku gafara game da laifukan da kuka yi sannan ku koma zuwa gare shi da tuba sai ya ce inna rabbi rahimun wadud lalle Ubangiji na mai matukar jin kai ne game da bayinsa muminai wadudun kuma mai matukar kaunar bayinsa ne muminai kuma su ma suna kaunarsa idan aka ce wadud wanda yake matukar kaunar bayinsa muminai ko kuma huska ta biyu wa dudu wanda bayansa mominai suke matukar ƙaunarsa ubangiji ta'ala yana ƙaunar bayan shi mominai kuma su ma suna ƙaunar shi ƙalu ya shu'aibu sai suka ce ya kai shu'aibu ma nafqahu kaseeran mimma taqulu ba ma fahimtar da yawa abin da kake faɗa abubuwan da kake faɗa mu ba ma ganewa suka ce masa wa inna lanaraka fina ba'ifa lalle muna ganin ka kai mutum ne rarrauna a cikinmu ka jifa izgili da annabawan Allah waya duk abin da yake faɗa musu wai ba sa fahimta kuma cewa shi mutum ne mai rauni a cikinsu shine malaman tafsiri suka ce domin yana da rauni wanda yake na gani shine suke siffanta shi da wannan sifa suka ce masa walaula rahaduka la rajamunaka in ba dan danginka ba suka ce wallahi da mun jajjefe ka arrajimu yana daukan ma'anar jifa da duwatsu ko kuma jifa da bakaken maganganu ko kuma alkatulu shine kisa an gane ko walaula rahaduka la rajamunaka suka ce masa in ba dan danginka ba suka ce wallahi da mun kashe ka wama anta alaina bi aziz domin kai ba wani daraja ba gare ka ba wani matsayi ba gare ka a cikin wa ma anta alaina bi aziz qala ya qaumi sai yace ya ku jama'ata arahadi alaikum a'azzu min allah wattakhastumuhu wara'akum zahiriya inna rabbi bima ta'maluna muhit yace ya qaumi yace ya ku jama'ata arahadi a'azzu alaikum min allah yanzu dangi na su ne suka fi daraja suka fi matsayi a gunku minallahi game da allan da yake umarninku ya halicce ku yake umarninku da waɗannan dokoki ai abin da ya fi dacewa ku kyale ni saboda allah ba don dangi na ba kenan a nan kun nuna dangi na sun fi kima da daraja a gunku sama da allan da ya turo ni a rahaɗi a azzu alaikum minallahi sai ce wata khastumuhu wara'akum zahiriya ubangijin da ya halicce ku ya turo ni zuwa gare ku a matsayin manzo kun mai da lamarinsa bayan bayan ku ma'ana kun watsar da shi bayan bayan ku ba ku abin dokokinsa sai ya ce inna rabbi bi ma ta'amalu na muhit kusan da cewa ubangiji na game da duk abin da kuke aikatawa mai kewayewa ne da sani babu wani abu da yake koyuwa gare shi da abin da kuka fito fili kuka yi da abin da kuka ɓoye kuka aikata ubangiji na yana sane da shi yana gani kuma yana sane kuma yana da iko akan kama ku sai ya ce wa ya qaumi imalu ala makanatikum inni amin yace ya ku jama'ata ku yi aiki ku ci gaba da aikin ku ala makanatikum akan halin ku ma'ana ku ba a sannu inni amin nima mai aiki ne akan abin da aka sani yace saufa ta'amaluna saufa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa man huwa kazu da sannan za ku yi sanin wane ne tsakanin ni da ku ya atihi azabun yukhzihi wanda azaba za ta zo masa ta kaskanta shi ta wulakanta shi wa man huwa kazi kuma za ku san tsakanin ni da kowa ne ne makaryaci kamar yadda kuke jifa ta da wannan mummunar kalma cewa ƙarya ce nake ba Allah bai turo ni za ku san tsakanin ni da kowa ne ne makaryaci sai ya ce wartaqibu inni ma'akum raqib ku yi jiran abin da zai same ku na azabar Allah akan sabawar da kuka mun inni ma'akum raqib ni ma mai jiran abin da zai same ku ne tare da ku ina jiran in gami Allah zai yi da ku ubangiji ta'ala sai ce walamma ja'a amruna lokacin da lamarinmu ya zo shine saukar azaba najjaina shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna sai muka tsiratar da bawanmu shu'aib da waɗanda suka yi imani tare da shi sunna ta Allah kenan idan azaba ta sauka to mu'minai Allah yakan tsiratar da su wa aka zatin lazina zalamu saihatu fa asbahu fi diyarihim jasimi ubangiji ta'ala ya ce tsawa ta mala'ika sai ta damƙi waɗanda suka zalunci kawunansu ta hanyar haɗa bautar Allah da wani ubangiji ta'ala ya ce fa asbahu sai suka zamanto fi diyarihim jasimin suna gurhwane akan gwiwoyinsu suna matacci a cikin gidajensu ubangiji ta'ala ya ce ka allam ya ga naufiha ka ce kamar ba su zauna ba a jiya kamar ba su bane a jiya ubangiji ta'ala sai ya ce alahu udan limadiyana ku saurara tabewa da halaka ta tabbata ga mutanen madayana ubangiji ta'ala ya ce kama ba idan samud kamar yadda samudawa mutanen annabu salihu suka hallaka wannan wuri na biyu da Allah ya kissanta mana kissar annabi shu'aibu ga yadda lamarinsa ya kasance tsakanin shi da jama'arsa yadda suka karyatar da shi suka watsar da kiran da ya zo da shi ƙarshensu shine tabewa da halaka to haka wuri na uku cikin suratul shu'ara ubangiji ta'ala yake faɗa كذب أصحاب لأيكة المرسلين إذا قال لهم شعيب على تتقون ubangiji ta'ala yake cewa ma'abuta rubuki wato sun karyatar da manzanni idan aka ce al'aika shine rubuki inda su mutanen annabi shu'aib suke zaune kenan birnin su na madayana cikin rubuki yake ubangiji ta'ala yace sun karyatar da manzanni domin sun karyatar da annabi shu'aib karyatar da manzo ɗaya daga cikin manzannin Allah tamkar karyatar da manzanni ne gaba ɗaya domin dukkan manzannin Allah abinda suka zo da shi ɗaya ne kira zuwa ga tauhidi in mutum ya karyatar da manzo ɗaya to ya karyatar da manzanni gaba ɗaya shi yasa anan ubangiji ta'ala ya ce mutanen rukuki ma'abuta rukuki mutanen annabi shu'aib wato sun karyatar da manzanni iza qala lahum shu'aib yayin da shu'aib alaihi salam yace da su ala tattaqun yanzu ba za ku tsoraci ubangijin ku tsara dokokinsa ku kadaita shi da bauta sai yace inni lakum rasulun amin ku tabbata ni zuwa gare ku manzo ne na Allah kuma amintacci fattaqullaha wa adiuni ku ji tsoron ubangijinku wa adi'u ne ku yi mun da'a akan abin da nake umarninku da shi wa ma as'alukum alaihi min ajr bana tambayar ku wani lada akan isar da sakon ubangiji na in ajriya illa ala rabbil alamin lada na bai zamanto ba face yana ga ubangiji na shi da ya turo da shi da ya turo ni shi zai biya ni amma ku bana neman komai a goku sai ya ce auful kaila ku cika zakka idan za ku ma jama'a awo ku cika zakka wala ta kunu minal muksire kar ku zamanto daga cikin masu tauye zakka masu tauye ma'auni sai yake cewa wa zinubil qisdasil mustaqim ku yi awo in za ku ma jama'a awo na sikeli da sikeli wanda yake mai kyakke ba wanda yake karkatacce ba a'a ku tsaya ku daidaita sikeli wala ta asau fil ardi musidin kar ku tafi ban kasa kuna masu yada barna shi yana daga cikin yada barna a ban kasa cin hakukuwan jama'a tauye haƙƙin mai haƙƙi sai ya ce wattaqul ladhi khalaqakum wal jibillatal awwali ku ji tsoron ubangijin da ya halicce ku ya halicci wato halitta ta farko ko ka ce al'ummu na farko idan aka ce aljibilla shine alkal ubangijin da ya halicce ku ya halicci al'ummu na farko waɗanda suka gabace ku ku ji tsoron shi qalu sai suka ce masa inna ma anta minal musahhari lalle kai wannan shu'aibu kana daga cikin waɗanda suke ababen juyar ma da hankali tabin hankali ne ya same ka kake irin wannan maganganu wa ma anta illa basharun misluna suka ce kai ba baka zamanto ba a cikin mu face kawai dan adam ne tamkar mu wa in nadhunnuka laminal kazibin suka ce kai mu ba ma zatan ka face kawai kai makaryaci ne daga cikin makaryata akan abin da kake fada suka ce masa fa asqid alaina kisafan minas sama'i in kunta minas sadiqin ka rubuto mana wani yanki na sama in har ka kasance daga masu gaskiya cewa Allah ne ya turo ka in ba mu gasgata ka muka yarda da kai azabar Allah na nan tafe suka ce to a yanzu ma a shirye muke sa sama ta rubuto mana wani yanki gaba ɗaya mu hallaka annabi shu'aib sai ya ce masa sai ya ce da sura yake cewa wato ubangiji na shine masani game da abin da kuke aikatawa rabbi a alamu bima kuntum ta'malu ubangiji na shine masani game da abin da kuka kasance kuna aikatawa ubangiji ta'ala ya ce fakazzabuhu mutanen madiyana ma'ana ma'abuta rukuki sun karyatar da annabi shu'aib fa akhadhahum azabu yawmi dhulla ubangiji ta'ala yace azaba ta yini wanda yake na gilgije ubangiji ta'ala yace ta damke su innahu kana azaba yawmin azim ubangiji ta'ala yace lalle wannan kwa ya kasance azaba ce ta yini wanda yake mai girma a nan ubangiji ta'ala yana mana bayani game da wani nau'i na azaba da ya damke su domin su mutanen shu'aib azaba kala uku a lokaci guda ubangiji ta'ala ya damke su da ita akwai asaiha akwai arrajifa akwai kuma azzulla kamar yadda bayani zai zo wannan shine wuri na uku da Allah ya kissanta mana wannan kissa a can cikin suratul ankabut ubangiji ta'ala ya zo da ita a takaice wa ila madyana akahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha warjul yawma al-akhir ولا تأثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ubangiji ta'ala ya ce mu ne muka tura muka aika annabi shu'aib zuwa mutanen madiyana a matsayin manzo ubangiji ta'ala sai ya ce ƙala ya ƙomi ibudullaha ya ce ya ku jama'a ta ku kaɗaita ubangijinku da bauta kar ku bauta ma wani in ban da shi sai ce warjul yawmal akhirah ku kaunaci ni na ƙarshe ita ce kiyama ma'ana aljanna ta zamanto makomar ku ku kaunaci irin wannan ko kuma warjul yawmal akhirah ku tsoraci ni na ƙarshe yinin alkiyama kar wuta ta zamanto makomar ku domin shi lafazin arraja yana daga cikin zawatul abdad yana daukan ma'anar kauna kuma yana daukan ma'anar tsoro kamar yadda ya ce faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha duk wanda ya zamanto yana kaunar haduwa da ubangijinsa ma'ana aljanna ta zamanto makomarsa to ya aikata aiki na kwarai ko kuma faman kana yarju liqa'a rabbihi duk wanda ya zamanto yana tsoron haduwa da ubangijinsa kenan kar wuta ta zamanto makomarsa to garkuwa shine falyamal amalan saliha ya aikata aiki na gari haka ce ce innal ladina la yarjuna liqa'ana kana iya fassara shi waɗanda ba sa kaunar haduwa da mu ko kuma waɗanda ba sa tsoron haduwa da mu to shine anan yace warjul yawmal akhirah ku kaunaci ni na ƙarshe aljanna ta zamanto makomar ko kuma ku tsoraci ni na ƙarshe kar wuta ta zamanto makomar ku wala ta'asaw fil ardi mufsidin kar ku tafi ban ƙasa kuna masu yada barna fakazzabuhu sai suka karyatar da annabi shu'aibu akan wannan kira da yake musu ubangiji ta'ala yace fa akhadhatuhum rajfatu fa asbahu fi darihim jasimi girgizar kasa sai ta damke su ubangiji ta'ala yace sai suka zamanto wato suna gurhwane matacci a cikin gidajensu gaba ɗaya Allah ya halakar da su to shine anan malam ya zo da waɗannan kalmomi shine sai ya ce ila madiyana ai ila ahali madiyana zuwa mutanen madiyana an gane ko zuwa mutanen madiyana sai ya ce li'anna madiyana baladun domin madiyan wato birni ne na musamman kenan shi birnin ba birnin ake nihi a a mazaunan shi ake ne wa ila madiyana ai wa ila ahali madiyana akahum shu'aiba sai ya ce wa misluhu kwatancin ita wannan aya fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yusuf was'ali laqaryata allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha was'ali alqarya ma'ana ka tambayi ma'abuta alqarya ba alqarya ba ake nihi cewa ka tambaya a ka tambayi mazaunanta kenan su ma'abuta alqaryar wal ira allati aqbalna fiha ka tambayi kenan ma'abuta ayarin da muka iso a cikin su ku tambaye su shi ne ya ce ya'ani ahalal karyati wa ahalal ir kenan daidai yake da wa ila madiyana ai ila ahali madiyana sannan sai ya ce wa ƙaunihi wa ra'akun zihiriya da ya ce wata hastumuhu wa ra'akun zihiriya kun mai da ubangiji na bayan bayan kuma ana kun watsar da shi ba bin dokokinsa shi ne ya ce ai lam yaltafitu ilaihi ba sa waiwayawa zuwa ga abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake umarninsu da shi ko abin da yake hannunsu shi ne ce yukalu ana faɗa izalam tuko ba hajatuhu mutum idan ba a biya masa bukatarsa yakan faɗa ya ce zaharta hajati wani kawatsar da bukatata ma'ana ka maida ta bayan bayan ka kenan baka waiwayawa zuwa bukatata kwata-kwata ka manta da ni waja'alta ni zihiriyan ka maida ni bayan bayan ka kenan kwata-kwata baka kula da ni ba qala sai yake fada az-zihiriyu anta akhuza ma'aka dabbatan aw ya'an taztazihiru bihi akan ce az-zihiri a larabci shine ma'ana da zaka riki wata dabba ko wani makayi wanda zaka ringa neman taimako da shi akan wata bukatarka kenan ita kalima ta az-zihiri a larabci tana ɗaukar wannan ma'ana sannan sai ya zo da kalma ta wa ya ƙaumi imalu ala makanatikum inni amin shine ya ce makanatihim wa makanuhum wahid ma'ana kenan ku yi aiki akan halinku kenan da al'adar ku yadda kuke kenan ku ci gaba da yi ni ma dai mai aiki ne akan yadda aka sani sannan sai ya ce ya ganau da ya ce ka'allam ya ganau fiha ya ganau shi ne ya ce ya ishu kamar ma ba su rayu ba an gane ko kamar ma ba su zauna a jiya lafazin ya ganau minal magana ne idan aka ce magana shi ne ma'ana masauki jami'in shi shi ne magani idan aka ce gana shi ne ma'ana ya zauna a mazauni shi ne allah ya ce ka'allam ya ganau fiha ka ce mutanen shu'aibu kamar ma ba su zauna ba a cikin alkaryarsu a jiya bayan Allah ya hallakar da su lafazin ya asu shine ya ce ya hazan a gane ko ya hazan ma'ana shine kenan yana bakin ciki yana damuwa kamar yadda a wata nuska akan samu wala ta'asa ta'asa bi ma'ana ai ya hazan ai ta hazan sai ya ce asa ai ahzan kamar yadda can ya ce fa kaifa asa ala qaumin kafirin a cikin suratul arab ta yaya zan samu damuwa na bata rai na ciza yatsa akan hallakar mutanen da suka kafirce ma ubangiji don haka shi duk kafiri idan Allah ya masa rasuwa babu abin damuwa ko mun kusacinka da shi to karka daucewa wata musiba ce ta same ka ni'ima ce Allah ya maka ka rabu da bala'i da musiba an gane ko bala'i ne da musiba Allah ya yaye maka don haka wannan yana tabbatar mana cewa kuskure ne yin ta'aziyya ga wanda ɗan uwansu kafiri ya mutu saboda ita ta'aziyya ana yin ta ne ga wanda Allah ya ɗora masa wani bala'i da musiba to shine anan yace fa kaifa asa ta yaya zan samu damuwa na ɓata rai da ciza yatsa ala ƙaumin kafirin a bisa hallakar mutane waɗanda suka kafirce ma ubangiji kenan abun farin ciki da murna ne ya same ni wanda za a taya ni murna ba abun damuwa ba ne wanda za a zo a jajanta mun a ringa ba na haƙuri ita fara ma ya ce ta'aziyya shine ba da haƙuri to shine ya ce a nan asa ai ahzan wa qala al-hasan al-hasan ibnu abi al-hasan al-basri ya faɗa game da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da mutanen annabi shu'aibu suke ce masa innaka la'antal halimur rashid lalle kai shu'aibu mutum ne mai jimuri mutum ne wanda yake shiryayye shine yace ai yastahzi'una bihi suna izgidi ne da shi an gane ko abinda suke nihi wawa jahili ba suna nihi mai hakuri wanda yake shiryayye a'a akan ba'a ne da izgidi suke faɗa masa wa mujahid mujahid ibnu jabar ya faɗa game da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala kazzaba ashabul aikatil mursali sai ce laika laika shine dai al'aika al'aika shine rukuki kenan inda itace dawan da itace suke sarkewa to su mutanen madiyana wato anan suke azami sannan fadarsa da ya ce wannan yawmin zulla da ya ce fakazzabuhu fa akazahum azabu yawmin zulla innahu kana azaba yawmin azim yawmin zulla shine yace ai izlalul gamami la azaba alaihi alaihim wato shine gilgije ya musu inuwa ta azaba wanda kasancewar nau'in azaba uku Allah ya danki su mutanen annabi shu'aib farko ubangiji ta'ala ya ɗumama garin zafi ya yi zafi da suna shigewa cikin bula shine rami cikin ƙasa inda za su ji sanyi to idan suka shiga cikin bular sai su ji zafin ya fi na wajen gaba ɗayansu suka fito bayan sun fito ubangiji ta'ala sai ya turo wani gilgije ya yi musu inuwa to shi kuma gilgijen azaba ce a cikin shi wuta ce ga inuwar girgije girgije wanda yake na azaba ƙasa sai Allah ya sa ƙasa ta yi girgiza sannan kuma mala'ika ya yi tsawa an gane ko mala'ika ya yi tsawa sannan kuma ga wannan azaba ta girgije gaba ɗayansu suka zamantu suna gurfana akan gwiwoyinsu ubangiji ta'ala ya hallakar da su wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala game da manzanninsa kamar yadda bayani ya gabata duk wani manzo daga cikin manzannin Allah waɗanda suka yi imani da shi suka gasgata shi suka karɓi saƙon da ya zo da shi to wannan su ne suka cancanci tsira a nan duniya haka a makoma lahira don haka azaba in ta sauka su waɗannan muminai su ne Allah yake tsiratar da su waɗanda suka kafirce ma manzo su kuma ubangiji ta'ala ya hallakar da su kamar yadda mun wuce da kissa ta annabi nuhu alaihi salam haka ya kasance tsakanin shi da jama'arsa haka annabi hudu haka annabi musa alaihi salam karshe Allah ya hallakar da makiyinsa fir'auna da shi da jama'arsa karshe Allah ya tsiratar da annabi musa shi da mutanensa haka babi da ya gabata kissa ta karun wanda ya yi zalunci ga annabi musa da jama'arsa ga ya dai karshen shi taɓewa da hallaka annabi musa da jama'arsa allah ya tsiratar da su to shine a nan malam ya biyo babi da kissar annabi shu'aib alaihi salam shi ma allah ya tsiratar da shi da jama'arsa walamma ja'a amruna najaina shu'aiban wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بؤدا لمدين كما بئدت ثمود nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك